to na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
karfe nawa ne jama'a
عثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم To wannan shine fadan sayyidina Usman da sayyidina Ali mun takaita da Abdullahi dan Mas'udu wa bihi da wannan ne وبه قال على بن أبي رباح والنخعي والثوري ومالك وأصحابه
wa bihi da wannan magana ne qala adawu bin abi rabbahi adawu dan abu rabbahi yana daga manyan tabi'ai yayi riko da yi a mutanen makka sai naqi shi tabi'i ne a birnin kuba sai sauri sai imamu maliku imamu darul hijri wa sahabahu da almajiransa sai wane ne والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأس sai auza'i wata ranar karatu ya kai mu ta kai sai mu je shi ma ka je birnin sa haka za a yi ta yawo a gaji ka ga yadda ya nuna gwaninta kan ilimi to amma nan da magana ya kai mu ta kai kwashi labarin waye ne auza'i Mm, wa shafi'i abu idris shafi'i mun yi bayanin sa a baya imam ahmad bin hanbali jiya muke cikin sa malai sai aka dan rawaihi man kuna bukata wata dan sai a karanta muku sai aka dan rawaihi wa sahabin ra'ayi sa abu hanifa shi ba mu fada cikin sa wata ran za mu fada kogin abu hanifa ko mu fada albidaya wan nihaya ko mu fada cikin tariku damaska na ibn asakira ko mu koma mu fada a cikin tazkiratul awliyai in mun ga dama abu hanifa tun da safe za a wuni in ka ji abu hanifa sai ka manta da Ahmadu bin Hanbali to amma takaitawa za a muku yi ne mutumin da aka zo karatu a kansa gabansa zai fada cikin darajojinsa kafin mu shiga samfur za mu nuna muku wata rana a kone mai kuɗi a tajiri abu hanifa za su gaisa shi a tajirin musulmi ne sai abu hanifa ya dan gaisa da ya dan masa tawali haka sa gaisa aka ce mai kuɗi ne ya ce a ba kwa ce mun mai kuɗi bane sai da ya sauke qur'ani sau arba'in ya ce Allah na yi kafara sauka qur'ani arba'in yayi ya tuba a kafaran gaisawa da ya yi da mai kuɗi ya ɗan rufe na masa wannan samfur ne Eh, sauran kuma sai mun yi gai shi ne mutumin da idan matsala ya rufe masa ido yayyai bai gane yadda matsala yake matsala yake ba na ƙur'ani to in ya tashi sau gara bai inda ɗaya zai yi akan Allah ya warware matsala Eh, in ya gona bai gane ya ce bari in kama saukan ƙur'ani yana sauke in ya sau gara bai inda ɗaya zai yi Eh, na gane matsala ne in yana shakka sai ya sau gara bai inda ɗaya shi Allah ya hore sai mun yi ga birninsa za ku sha abin mamaki inda zai yi wa fati da ya zauna a nan ma sai da ya sauke ƙur'ani sau dubu bakwai shi jinya baya hana shi sauke ƙur'ani Eh, nan da nan kuma a raka ɗaya zai karanta ƙur'ani shi yasa nace idan mun shiga birninsa sai kun manta da Ahmadu dan Hambali ku ce ga mazan jiya ta wannan sai mun shiga Abu Hanifa kaga ana lale ma ƙur'ani yadda ake so ka ji kai in ka hada ce Qur'anin ma kaman baka san shi ba yanzu ne shi zai sauke yanzu raka da ya Allahu akbar sar sar sar sai ka ji ya je karshen bakara ka ji ya Ali Imran ka ji ya Maida Anisa yana yi sai ga Qur'ani Qur'anin ne yake zuwa yana ficewa shi yana tafiya Eh, kawo minti talatin babu ya je ya duka za a gani babu an yi an sauke daya an sauke an so ya yi ƙur'anin ya san su sun san shi sun san ƙur'ani eh ba kana cewa gangaran ba to a faɗi wani sunan da ya fice gangaran kangaran kangaran to sun yi nisa duk wanda zai karanta ƙur'ani ba mu taɓa ga wanda Allah ya hore a ƙur'ani a duniya irin Abu Hanifa ba akwai su amma ba wanda ya kai shi in dai Allah ya hore masa ne kuma sanin hadisi ya lale ma hadisi ya fito da iya ce wannan mai kyau ne mara kyau to an ce abu hanifa za ka saurara dan mafarki yayi ya gan ya kabarin annabi da ya ga kabarin sai ya dauki kahin annabi ya juya nan sai duba wannan kahin na annabi ya ajiye juya nan shine ya je ya samu ibn sirri na yace zaka ya tayi a burgije yana ta jujjuya kahin annabi yana haka yana haka aka ce me wannan yace a yace zaka dinga amfani da hadisin annabi sai a duniya zamanin ka ya zama ba irin ka yadda kake juya kahin annabi haka zaka dinga yi wa hadisi za ka dinga juya hadisi ka mai da yi yadda yake so ka lale yi ka gyara yi Allah ya hore ma shi yasa ga kana jujjuya kashin annabi to wannan samfur na baku wata ran sai mun- kun ji ni mun fada ciki wanda bai san Abu Hanifa ba yazo ya sha labarin Abu Hanifa to amma yanzu mun tsallake mu je shi ne ashabul ra'ayi an ce ashabul ra'ayi malamai sun san daga shi ake su ne masu gani har hanji na'am وذهب داوس وعبيد بن أمير والحسن في إحدى الروايتين أنه أنه لا يستتاب zaba dawis dawis ya tafi da Ubaidu dan Umairu da Malam Hassan a ɗayan ruwaya guda biyu an ce la yi ta ba gaskiya ba za a karɓi tubansa ba wa ƙalu وقال هو عبد العزيز بن أبي سلمة وذكره عن معاذ kuma an samu maganan daga Abdulaziz dan Abi Salma shi ma wa zakara ya ambato daga Ma'az dan Jabal Mhm.
وأنكره سهنون عن معاذ amma Suhununu ya musanta masa daga Ma'az din dan Jabal Mhm.
وأكاه الدهاوي عن أبي يوسف Abdahawi shi ma ya hakaito mai mushkilul hadisi shi ma in kuna son labarin sa wata ran za a yi ta yi Eh, a- a- in aka sa a shafa to sai ku ce to jama'a a shafan nan namu mu sa mata wata sha biyu eh sai a mai da a shafan shekara daidai duk malamin da ya kamata mu sako ya za mu sako in mun dan gusa gaba in an yi karatu fa- fasali ɗaya za a yi sai a narka wani malami eh ka ji a fito ma da hizili ai duk da haka ba mu shigo da wanda muke so a shigo ku sha mamaki ba mun yi tanadin shehu Ahmadu Tijjani Abul Abbas ran da muka higo da shi fagen da za ku ban dama wata za a yi a kansa eh saboda tarihinsa gaba ɗaya mun tattara su guri ɗaya a littattafai kullum dubawa muke kaɗan daga littattafan da muka yi tanadin darajojinsu kun gan su nan eh raurul ahalul haqiqa fi tarihi akabirul ahalul tariqa nan mun rere almajirinsa talatin in ana maganarsa za mu afka almajirinsa sirrul bahiru bima in farada bihi aljami wa anil jawahiri abin da yake nan ko a jawaharul ma'ani babu hi lil allamati alqari arif billahi sayyidi ahmad ibn alhajj al-inyash as-sukayraj rahimahullah nan kuma anan mun ware almajiran shehu tujjani almajiri 100 mun ware anan za a ga daraja to irin waɗannan makaman sai mun ware muku kaman goma sannan mu ɗauko jawahirul ma'ari mu sa wani ɗan guri lamba haka a ɗauko durratul karida a sa lamba sannan a nemo rabawan niqab ala kashaful hijab a nan almajirin shehu tijani ɗari hudu ne ɗari hudu almajirinsa a nan za a gane matsayin shehu tijani radiyallahu anhu to wa'annan muna zo a yi bayani akan shehu mutane su gane waye ne shehu tijjani idan mun kammala kuma muka zo kudubi gautu zaman shehu ibrahim kaulaha to shi kuma in muna ba da labarinsa shekara za a yi idan tarihin shehu ibrahim kaulaha mujalladi takwas ne da mu mun riga mun mallaka da kudi a zamanin ma ma akwai makamai ai eh, Allah zai kamanta da karatun da ake wai ka ce wai dama haka abin yake a gaya ma sanadiyar shi Ibrahim Kaula yadda ya je yayin madinansa na Kaulaha da abin da ya faru da shi da yan uwansa da yadda ya je gane gidansa da yadda almajiransa suke a duniya almajiransa sun fi yawa daga Sokoto ba Sokoto nan Lagos da Lagos da Oyo da Ondo duk kasan Yarbawan nan anan almajiran suka fi yawa sun linka mu in ka raba almajiran sa kai goma tara suna cikin kasan Yarbawa a nan Nigeria kenan sannan kuma nan akwai jigo manya-manya bayan nan idan ka fita Afirka ƙasa talatin da hida ba inda ya Ibrahim Kaula ba shi da jigo duk Afirka ƙasa talatin da hida idan ka fita kuma kai ga duniya a duk ƙasar duniya ba inda bai kai ɗariƙan tijjaniya ba sai da ya taka ƙasa ɗari uku da sittin da jirgin sama idan muka yi gan littafin za mu dinga bin ku muna tafiya mu ce to yau za mu je ƙasa kaza lokacin da zai tafi da mu za a tafi jama'a in muka kara dai afirka muka fita mu ce to bana kuma za mu fita da ku zuwa jaziratul arab za mu je maka ku gaida shi ibrahim kaula ya je a maka in mun je a tafiyarsa na maka da abin da ya auku da yanda suka gwabza da manyan malamai a maka wanda an kira da shi Ibrahim Kaula ya kure su sai mun je maka mun je Madina za a gama ku dan sun gamu da bin Bas a Madina bin Bas malami ne sai da ya shafe duniya a zamanin sa aka saurara masa amma da suka yi karab da masana da shi Ibrahim Kaula aka ce ga wani malami nan ya zo daga Afirka ya ce kamun shi in ji bin Bas shi kuma makaho ne a lokacin baya gani ya ce ku kuke ƙur'ani tawili ya ce a mu ba ne ƙur'ani tawili ya ce kun yi masa tawili mana kuna wa ƙur'ani tawili a ƙasanku ya ce don mun yi tawili ga yadda yake bayi ya ja mana man kana fi hadhihi amina man kana fi hadhihi amina fa huwa fil akhirati amina wa dallu sabila Ibrahim Kaula ya ce don mun yi ƙur'ani tawili ga yadda muke tawilin man kana fi hadhihi amina duk wanda a duniya makaho wa huwa billahi raja'a ne a lahira makaho waran la sabila ba yi ba ta barki yanzu kai da baka gani an fassara a haka zaka ji daɗi kai ga ka makaho in ma mun yi tawilin irin wannan muka yi kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai baka gani ko yanzu kai da baka gani din ba yanzu idan aka fassara ma qur'ani da haka duk wanda baya gani a duniya lahira zai tayi makahu a ran da sabila ka ji dadi yace da wannan hine in ma mun yi tawo da sai bin bas din ya rungume yace ba dan nayi alƙawari ba zan so bakin fata ba da na so ka kabilancin laraba ba dan nayi alƙawari ni ba zan so bakin fata ba yace da na so ka to kaga dai mu mahallin shahid a nan kurin an gure shi ne to zan gaya ma shigansa madina da yadda ya je raura da yadda ya gurfana da yaban da yawa annabi a rauran manzon Allah yadda ya jinjina da abin da ya faru sai kun biyo ni muna da tarihin shi Ibrahim Kaula mujalladi takwas sannan kuma mu gaya ma yadda ya je Rum birnin da fafaroma yake da lokacin da ya je Italy da yadda ya je China duk kasar duniya sai da ya je Misra da ya je Alkahira da yadda ya je ya sauka a Misra za ku sha labari ya tara turawan ya dinga musu lacca larabawan ya dinga musu lacca da yaransu ya dinga jijjiga musu magana irin na sufaye sai larabawan suka yi shiru sai ga he su ba su iya larabawan ba ma ba su ma iya larabcin ba sai Ibrahim Kaula shi zai koya musu suka rasa mafita sai Ibrahim Kaula ya je da almajirinsa laraba da suka ga bala'i ya kai bala'i suka ce ana gata malam mun ji ka mana bayani shi wannan almajirin naka in yaye sai hiya ta hiya mana bayani shi ibrahim kaula ya ce mai sauki ya ce zo ya dawo kirjin almajirin ya kai ce kai tashi kai bayani da ikon Allah alfarmar tashi kai bayani almajirin da ya tayi babu ya ara almajirin nasa iliminsa almajirin ya dinga bayani kamar shehun yayyayyai laraba suka yi hiru da ya koma ya zauna da shehun ya kai ɗauke iliminsa sai ya miyar ƙirjinsa wannan abin da ya kai da mutanen misira sannan kuma bayan ya riga ya bar misira shi ibrahim kaula ya tafi abin da ya faru a iraki da abin da ya faru a iran duk jami'a na duniya wanda gazali ya kafa ba inda shi ibrahim kaula bai ja jami'ar an bashi matsayi ba duk jami'a na makarantun duniya ba inda bai je a wannan makarantar na larabci an bayi matsayi in dai ka je labirare ka duba su waye suka zo ziyara za ga nuna ma shi ibrahim kaula ga gudunmuwa da ya ba makarantar haka aka yi kuma da ya zo kano a jirgin sama ya ce a kewaya min garin da jirgin sama yake cewa masoya na a hababi fi kano sakanu masoya na a kano suna nan a zaune aka zo bayan ya zo na aka zo aka sauke yi a gidan sarki aka yi liyafa aka shishirya kayan abinci a kawo shi Ibrahim Kaula dan sama da ya zo ya maimaita aka ce to wannan ne abincin nan na ya tambayi mutanen Kano aka ce alaga ta malam wannan ai sunan sa fara fara fara fara ya to wannan ba aka ce aka wallahi wannan ai kunu ne wannan menene aka ce wannan tuwo ne a Kano ai wannan ba aka Ibrahim Kaula sai aka ce wannan ai kunu ne wannan fa ya ga ai kosai duk a gaya masa yace to yake nan aksaru ma yukallu bi kura kano tuwo fura wa kunu wa koko haka za yukallu bi kura kano babu ya waje ya sa ya cikin jerin tarihi aksaru ma yu kano fi kura kano a yi mafi yawan abin da ake ci a alƙaryan kano tuwo fura wa kunu wa koko haka za yu kano fi kura kano kuma ƙafiyar ta ba da daidai da kano ɗin haka za yu kano fi kura kano ya girmama malamai suka zo duk malamin da a kano ya zo gurbana gaban shi ibrahim kaula ya yi daraja idan ka ƙi ka ja to za a yi ba kai ko ba za a san ka ba kuma na gaba yayi ka ba ya za yake lallaba malaman ku zo idan kun zo kun girmama mu a nan ne za a san ku idan kun ƙi matsayin da kuke nema Allah ya ba mu in mun bar ku fa a duniya ba za a san ku ba duk mutumin da ya jayayya da gausun zamaninsa za a yi bashi a zamani kowane zamani akwai gausu da Allah zai aje to wannan gausun zamanin in ka ki miƙa wuya wallahi ba za a san ka ba sai a dinga taka ka kaman ka ba ana ficewa har ka mutu ba za a san ka ba amma idan ka zo aka san ka za a sani da yadda ya zo gun shehu gibrima da yadda shehu ainoma ya tayi ya zo gurinsa eh muhammadu ainoma ibn muhammadu aisani dan haka ce shehu ibrahim kaula ya zo yi ma akwai tarihi cikakke algaidaniyu ya ce ku gaya ya ibrahim kaula ya ce allah ya ajiye mu a nan ya san da mu ba inda za mu ji shewa ainoma muhammadu ainoma ibn muhammadu aisani ya ce a nan mu ma ajiya ne na allah ya san da mu wayi daga nan shehu gibrima ya aika mutum ya ce a jiya ɗauko ainoma eh aka zulma arif ya aika aka ɗauko shi shehu aka kai gaban shehu ibrahim kaula a kano sai gaiza ya ce ka yi haƙuri matsayin da kake nema Allah ya bamu ai noma ka yi hakuri ka bi mu sai a san ka idan ka ki bin mu za a yi ba kai yace to na mika wuya qala aslamtu qala aslamtu li rabbil alamin dole an yarda da yin Allah yace ya mika wuya anan ka ga shehu ai noma yayi daraja binsa da yayi kuma sannan shehu Abdurrazzaq ya dau yarsa ya bayar anan kuma auratayya ya hadu to wannan nan kasan ne banda kuma ya ga Niger mu je can tota da yadda aka yi gwagwarmaya a tota mu fita mu je senegal bayan nan mu dawo mu shiga mali da yadda ya da fulani masu kama da larabawa sannan mu je algeria yadda shehu ibrahim kaula ya je ya da zango alje sannan mu fita daga algeria mu higa benin mu higa togo mu higa ghana sierra leone switzerland kwadewa alfarman manzon allah to wannan bangaren shehu ibrahim kaula ne kuma mun yi tanadi na shehu umar huti eh shi kuma dirran da za mu yi bayani a kansa kun gani nan shehu umar huti ga kwamandan mayakinsa nan muhammadu mojibbo da yadda aka kafa yan liman da yadda aka kai shugabansa zuwa lakwaja da yadda shehu umar huti ya zo ya sauka a gidan shehu shehu shehu shehu ga ka gaya min na sokoto shehu usman dan hodiyo ku ga yadda shehu umar huti ya yaki wannan shine babban kwamandan sa kai ka san ba iri da kuke ba da ni na zaune bai ga gari ba da ka gani ka ga jaruman wannan shine babban kwamandan shehu umar huti eh shine muhammadu modibo to nan gaba za mu yi ga labarin shi wannan sai kuma malamin shehu umar huti da yadda ya yi yaƙi talatin da yadda yau murhuci idan an zauna yaƙi duk mutanen zai zai ɗaure gindi ya kafa ya dinga dafa tuwo da yadda ya gwabza da turawa ya fi ƙarfin turawa ta shau umar huti mun yi tanadi ran da muka zo labari a kansa a jawahir ma'ani akwai arrima wannan arrima din shau umar huti ya yi bayan mun gama da shau umar huti kuma mu zo kan mu jaddadi a nigeria kun sani shehu usmanu yanzu karatun wa muke yi usman har kun manta ai da muka wuni akan sayyidu na usman to za mu zo kan mujaddadi a nigeria shi ne shehu usman dan hodiyo wanda yana salatan annaba an ce sai da bakinsa ya farfashe e rijiya ce a kofar gidansa ya alama sallala sai da na muhammadu wasallam sai ya jefa tsakuwa alama sallala sai da ya cika rijiyan gidan da tsakuwa rijiya ya cika da yi wa annabi salati kuma sannan ma bayan nan ga karama jiya ba wani bawan Allah ya zo ya ce an fara buga tafsirin Shehu Usman dan Hodiyo zai dauko tafsirin ya kawo mana nan a taimakawa addini a cikin tafsirin kuma dama muna da tarihin sa yanzu mun yi tanadin tarihin sai mu duba tafsirin sa in an raba wani tarihi mu buga shi ma yau Usman dan Hodiyo tunda albarkacin sa muke ci shi ya mai da kasan nan musulunci ta sanadiyar sa karba addini to ya kamata a yi bayani akan Shehu Usman dan Hodiyo idan mun dira daga kan Shehu Usman dan Hodiyo malaman mu na mazhaba guda hudu mun yi bayani akan su to sai mu zo mu dira akan almajiran Shehu Ibrahim idan mun zo mun gangara mun gangara kun san ni Muhammadu Awwalu nake mai suna na Muhammadu Awwalu a guru yake abba alfito sai mu je gurugun almajirin shehu ibrahim kaula shehu gibrima dagira mu shiga guru ni kuma dama dan guri ne ni mai suna na a guri yake kuma a guru muka yi karatu malamin mu man sabiu a guri yake malamin sa man jafaru a guru yake malamin man jafaru man bala a guru yake to sannan mu shiga silsilan malaman mu muka je kan shehu gibrima muka dira muka duba halifofin shehu gibrima da yadda ya samu sirri da ake ce masa zullu ma'arifi shehu gibrima zullu ma'arifi to a yau za a fasa muku zullu ma'arifin me dalilin da aka kira shi da zullu amma yarwa da dagirawa darajarsu a daidaita ya ce dagira wannan inda suke kai ni ban je ba amma inda hausa suka ajiye ni kuma na fi nan to wannan magana ta sai an fassara shi mu ɗauko na wafili ɗariya littafin da duniya an kasa masa sharshi shehu girma yi ya masa sharhi na wafili ɗariya kuma dalilin yi wa shehu ibrahim kaula hidima dan larabawa daga misira suka zo gun shehu ibrahim kaula suka ji alaga ta malam ina wanda ya wannan littafin ya ce almajirin da ya wannan littafin zai zo ku yi hakuri sai a ga mutum ya ɗauki kwangiri na kwano yana hawa da siminti sama ya ɗaure gindinsa da ya shara sai aka kira wani laraba nan misira aka ce ku zo kun ga wanda ya ɗau kwanan nan shi yi wa littafin shari a'a shehu ba shehu babba wanda ya yi aka ce yi ne a nan ai almajiri ne a nan yi mana da musa garin wasu shanwa imana ai ne ya razana laraba sun tsorata amma da suka zo shaga yana daukan kwangiri yana kai kayan siminti sama to shi ma wannan ya razana su kuma yaya shi shehul islam din shehu ibrahim kaula to anan ne larabawan suka tsorata suka ce lalle mutanen nan a lamarin su akwai taimakon Allah mu gaya ma yadda ya riyara da yadda shehu gibrima ya halwoyi da yadda ya samu kusanci da Allah da yadda ya wa malamansa biyayya da yadda ya zama malamin hadisi a duniya da yadda ya gyara labararansa a zamaninsa duk wannan buhari idan ka gani kwaya dubu ne a labararansa da yadda ya buga labararansa tambari wa man baddalahu za ka ja fa فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلون إن الله- إن الله سميع Kullum عليم zamu je sa labararinsa la bai'a wala shira ba saye ba sayarwa mun ba da yi saboda a taimakawa al'umar wa man baddalahu duk wanda ya canja ya sayar min da littafi na a labarare na ba da ma samiyahu bayan ya ji abin da na faɗa na rubuta fa inna ma ismuhu ala allazina yubaddiluna zunubin yana ga wanda ya canja inna Allah sami'un ya ji abin da aka yi alimin kuma shi ne masani wannan shi ne tambarin da ya buga a labirarinsa kowane littafi duk littafin da a duniya aka haka samu ta shai gibrima shi ya zo da ya sare ta darai ne ta wurin almajirinsa muka samu sannan kuma taimako da alkhairi da sadaka da taimakawa da ya yi kuma har yau za mu ba ku darajojin da ma ba ku ji ba sai yau yake bayyana ya riga ya yi wa guru addu'a Allah ya kare ruwa karin ruwa ya ci guru ruwan ya yi iyayi sai dai a badin a ce maka jallan ba amma ya higa ya ci gurin Allah ya hana addu'arsa ce ya roƙi Allah kowace masifa kar ta zo masifan nan da ya danno ta gabar to addu'an shehu girima ne ya tsayar ai kaga duk bala'i a guru ba abin da ya faru addu'ar bijimin malami ne alfarmar kuma sannan a gaya ma tsakaninsa da annabi da yadda shehu gibrima ya samu kusanci da annabi da yadda ya zama masanin Allah to wannan kuma mun samu ne a littafin shi Ibrahim Kaula wannan littafi da yake bada tarihin shi Ibrahim Kaula da na zo na fada kogin sai aka ban tarihin shi Gibrima gaba daya ga abu kaza ga dalili abu kaza da ya ga dalili abu kaza da ya ga dalili to da haka aka tattara tarihin sa guri ɗaya yanzu da muke zaune a nan kasanta albarkacin shehu Gibrima muke ci kuma Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya saka halifofinsa da alkhairi to mu je mu ci gaba da karatu ba mu je mu je mu mu dan rage dai a halin haka na'am wa qawu dahawi an abi yusuf ga wani malamin hadisi mai mushkilul asari dahawi ba za ka sani ba sai an baka littafin sa da Allah aka ba mushkilul asari a nan ne mutum zai yaka in kana da hula sai ka cire wa dahawi annabi zai ce kar ayi kaza ya ce ayi kaza kuma in kai ka saba in ka ki kuma ka saba to wanda zai nuna ma mafita a haka sai dahawi ya ce maganarsa kaza ga dalili magana kaza ga dalili ga yadda za a yi aiki da wannan din ga yadda za a yi aiki da wancan din ya warware ma ya nuna ma mafita to sai dahawi hanya idan ya toye gaba an sa an tare hanya bayan an tare kuma an ce dole sai ka tafi to dahawi ne zai buɗa ma hanya to yasa an an zo ka san da matsayin dahawi
na'am wa huwa qawlu ahli zahiri bayan nan kuma wannan yi ne faɗan ahalin zahiri irin su dauda zahiri da mabiyansa ibn hazam al'andalus da ibn hazam abin da ya sa ake cewa zahiriya su kurin doron qur'ani suke bi da doron hadisi su ba za su ɗauki kiyasi ba su ma masu zahiriyan da mazhabansu idan ba ka da malami kana duba littattafansu lalle za ka zama mai rahin kunya amma da malami kake bi to za ka samu ƙarin ilimi sai da malami dan zai bar maganan maliki da shafi da abuwa ni ba ka ga ya faɗi wasu maganganu to amma hi ma dauda zahirin shi ibnu hazm az-zahirin abin da zai baka mamaki duk bayanan da zai yi karkara zana in kana da malami wai ka ce hi malamin nan bai taɓa yin mazhaba ba ne sai an gaya ma ga mazhabar da yayi ga mazhabar da yayi ga irin ilimin da ya sai ka tattara ka ce to su wayen malaman ibnu hazm idan an rera ma malamansa duk malaman mazhaba ne tunda malaman mala eh ku asa- wa an zidu kun shiru mana ba ba sai kuna magana ba ai in mutum ba koyo zuwa malaman mazhaba ne to duk maganar da zai faɗa ko ba zai baka barazana ba amma yanzu aka kama al-muhalla na ibnu hazm al-muhalla wal athar to yanzu baka da malami za ka zama mai rahin kunya amma da malami za ka samu ƙarin ilimi muna da yi a labararin mujalladi goma sha hudu duk bayanan da ibn hazam ya yi sai da muka bi shi ga manufansa shi malami ne na zahiri mai mazhabar daudar zahiri da daudar zahiri ya rasu ibn hazam ya yi wallafa wallafa da yawa ya hasasa mazhabar sai ake ce da ibn hazam ma malamin zahiri amma asalin mazhabar ba ta bace ta daudar zahiri ce to su ma sun yi bayani mu gusa gaba kaɗan na qalu wa tanfa'uhu tawbatuhu inda Allah To malaman zahiriya sun ce ana ganin tuban nasa zai iya amfana gurin Allah. Mm.
walakin la nadra'u al-qatl anhu Amma ba za mu iya kisa zuwa gare shi ba.
لقوله صلى الله عليه وسلم Wai karfe nawa ne tukun ba ma ganin agogo ina agogon ma ai.
لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتلوه Nabi ya ce duk wanda ya rida ya canja addinin sa kashe shi. Mm.
وحكي عن أداء أنه إن كان ممن ولد في الإسلام لم يستتم Amma idan wanda aka haife shi ne a cikin musulunci wannan ba za a karɓi tubansa ba. Mm.
ويستتاب الإسلامي Da kun ji jama'a. Wanda yake musulmi kada karɓi tubansa amma sabon higa musulunci a karɓi tubansa yi ne ka ji ana cewa islamiya sabon addini ba kwa gana islami sabon higa musulunci ku gane fa yahudu din daga islamiya wallahi tallahi in ka sa yarka islamiya ko ɗanka daga yayi alwala da sallah a wadar da ita yarka ne in ɗanka ne daga ya gama yin ya ɗan fahimci addini ka cire in ka kiba yahudu zai zama eh ai sabon addini ne islami islamiya ba ka ji M- musulmi daban islami wanda ya musulunta to yi ma addinin islamiya sabon addini yahudu yanzu na zai shiga ciki amma idan ba ku yarda ba ku je ku duba dai in ka je ka duba kai ga makarantar suwaye ne malaman yan islamiyan ne kaga yara ƙanana da ɗan ɗan gemu haka ɗan tatai tatai